الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشرن دوكو غوتن ذو القعدة شكرا تدبو دياد ريهدو دتلاتين دا شدة hijiriya wanda ya dace da bakwai ga watan tara shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya za mu ɗora kan karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na sheikh ja'far mahmud adam rahimahullahu ta'ala da ke sabuwar gandu a birnin kano nigeria yau muna darasi na biyar a cikin suratu yunus alaihi salatu wassalam kuma za mu dora ne kan rubu'i aya ta ashirin da shida lillazina ahsanul husna wa ziyada mujarama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون الله يا البشر ga waɗanda suka kyautata a addininsu suka kyautata a aƙidarsu suka kyautata akan bin Allah a dunkule lillazina ahsanu ga waɗanda suka kyautata suna da alhusna alhusna ana nufin aljanna waɗanda suka kyautata yani ahsanul amala fi duniya suka kyautata aikinsu na ibada a duniya to suna da wani abin da ake ce da shi alhusna manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi alhusna hiyal janna yana daga cikin sunan aljanna alhusna albishir ne wannan ga bayan Allah na kwarai wa ziyada bayan gidan aljannan kuma akwai ziyada ƙari wannan ƙarin shine ganin Allah kinan fassara aya waɗanda suka kyautata ayyukansu a nan duniya suka yi irin yadda Allah yake so sakamakonsu gidan aljanna bayan gidan aljanna akwai ƙari ƙarin shine ganin Allah ko ka shiga gidan aljanna idan baka ga Allah ba akwai saura fa ƙwarai kuwa da ya tabbata a cikin hadisi ingantacce yan aljanna za su faɗa bayan sun shiga aljanna ya ubangiji ka mana duk abin da ka mana amma muna da shauƙin mu ganka kaga ashe akwai saura ana bukatar wani abin kenan jimhurin sahabbai abinda suka fassara wannan aya kenan cikinsu akwai abubakar da huzaifa ibn limani da abu musa al-ashari da ubada ibn samit allah kara musu yadda cewa dai fassara aya duk wanda suka kyautata za su samu aljanna da ganin allah kuma shine ra'ayin al-hasan al-basri da imam ikrima da imam ata da muqatil da imam dahak da imam suddi da cikin tabi'ai suna da wannan fahimta din cewa za a ga Allah me yasa aka kawo wannan saboda akwai daga cikin yan bid'a waɗanda suke inkarin ba za ga Allah ba cewa ba za a ga Allah ba to a aqida ta ahlus sunna wal jama'a tatacciyar aqida lalle za a ga Allah kuma yadda qur'ani ya faɗa gashi lillazina ahsanul husna wa ziyada abubakar haka ya fassara wa ziyada ganin Allah wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskokin a ranar tashi kiyama suna cikin wato ni'ima da yalwa suna cikin alheri ila rabbiha nadira suna masu ganin ubangijinsu amma su yan bid'an da suka zo suna inkarin wannan sai suka ce ila rabbiha nazira ai ila rabbiha muntazira wasu fuskokin suna nan suna sauraron ubangijin su saurari ba su yadda suka fasar ayar da ganin Allah ba hadisi ya zo riwayar imam muslim a cikin kitabul iman da kuma imam al-bagawi ya kawo shi a cikin sharhu sunna cewa daga suhaib Allah ya kara masa yadda ya ce manzon Allah da kansa wata rana ya karanta wannan aya lillazina ahsanul husna wa ziyada sai annabi sharhinta yace idza dakhala ahlul jannati aljannata idan yan aljanna suka shiga aljanna wa ahlun nari nara yan wuta suka shiga wuta na damu nadin ya ahlal janna mai kira zai kira ce ya ku yan aljanna inna lakum inda Allahi mau'ida ai kuna da wani alkawari da wata mahada da kuka yi da ubangiji tabaraka wa ta'ala alkawari ne yuridu an yunjiza kumuhu Allah yana so ya zartan muku da wannan alkawari qalu ma hadha almaw'id suka ce ya manzo Allah wani mau'idi ne wannan wani alkawari ne bayan wannan bayan aljanna da muka shiga suka ce alam yusaqqil mawazinana yanzu ubangiji bai mana goma ta abin nan ba ta arziki ba yanzu ba ya nauyaya ma'aunanmu ba muka zo muka tashi aka yi mana hisabi muka ga sikelinmu a cike da ayyuka na lada na ibada wa yubayyidu juhana yau ba Allah ya haskaka mana fuskokinmu ba wasu fuskakun su baka kirin mu kuma nan yan aljanna fuskan mu fari wa yudkhilna aljanna ga aljanna ma ya shigar da mu wa yujirna minan nar gashi kuma ya kubutar da mu daga wuta yau bayan wannan kuma akwai wani abu sun manta da abin da suke nema da kansu ana cikin wannan manzo Allah ce fa yarfa'ul hijab kawai Allah sai ya dauke hijabin da ya rufe yasa ba a ganin sa din Allahu akbar yarfa'ul hijab shamaki da yasa ba a iya ganin sa din Allah sai ya dauke shi fayanzuruna ila wajhi Allah azza wa jal sai yan aljanna su kalli fuskar ubangiji mai girma da daukaka manzo Allah ce fa ma utu shay'an ahabba ilaihim min an-nazari ilayhi ba a taba bawa yan aljanna wani abin da suka fi son sa irin ganin Allah ba shi yasa aka ce ko ka shiga aljanna idan baka ga Allah ba akwai saura shi sa kuma aka ce yana daga cikin ukubar da za a yi wa mutumin da yake da sakaci da sallar la'asar baya yin ta akan ainihin wato lokaci yana wasa da la'asar ko ya shiga aljanna ba zai ga Allah ba kaga bai shiga cikin lillazina ahsanu ba asa'a ya bata saboda bai kula da la'asar ba wannan la'asar din dai da kake wasa da ita wannan la'asar ɗin da baka damu kake yin ta a cikin jam'i ba wannan la'asar ɗin da kake watan gaririya da ita in ka je ofishinka ko a kasuwarka ko a ma'aikatarka ko a makarantarka ko a kaza ko a kaza ko a kaza ɗinka so ya ku uwa mu sani cewa Allah ya yi alkawari ga duk waɗanda suka kyautata za su samu gidan aljanna kuma za su ga Allah Allah ka samu cikin masu kyautata aiki shi sa manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi inna Allah yuhibbu al-abd al-mutqin amaluhu Allah yana son bawan da yake mai kyautata aikinsa ifkan kai abu mai kyau sallah mai kyau azumin ka cikakke mai kyau karatunka na qur'ani a nitse mai kyau duk abin da za ka yi ka bawa Allah ka bada mai kyau haka da ko mataccen abu ka ce za ka bawa Allah abin da bai da amfani akwai waɗanda Allah za hore musu za ga suna da kula da aikinsu na ibada ba sa sakaci a nutse suke su ba su da gaggawa a cikin aikinsu wala yarhaqu wujuhahum qatarun waɗannan bayan Allah ƙura ba ta lullube fuskar su shine wala yarhaqu wujuhahum qatar qatar shine ƙura qatar shine gubar na'am a kiyama akwai wanda fuskar su cikin kura zaka gansu kamar sun fito daga rami mana ba ni'ima wahala la karfa mana asiri ba za ka taba ganin kura ta lullube su ba qatarun din nan jam'i ne na qataratun qataratun singular qatarun kuma plural din kenan Abdullahi dan Abbas ya ce fuskar su ba za ka taba ganin baki ba fuskar su ba ta baki a kiyama haka imamu qatada ma ya faɗa wala zilla babu tozarta babu wulakanta zilla hawan wulakanci babu alamar wulakanci a fusakunsu babu alamar tozarta babu bakin ciki ka'aba ka ga bacin rai da damuwa na'am tunda sun ga Allah ya za a yi fuskar su ta yi kura tunda sun ga Allah ya za a yi kaga fuskar su akwai alamar bakin ciki da damuwa ulaika ashabul janna waɗannan su ne yan aljanna ka duba wani uslubin qur'ani malam in can ma in can ma baka ma yadda alhusna hiya aljanna din ba to ga ta an fassara ta nan waɗannan da aka yi maka bayani alladhina ahsanul husna wa ziyada ulaika ashabul janna ai waɗannan su ne yan aljanna hum fiha khalidun suna masu kaddara ma dawama a cikin gidan aljanna din nan Allahu akbar Allah ya girmama su saboda sun girmama Allah a duniya wallahi babu riba ga wanda wai zai je sallah yana neman masallacin da aka fi gamawa da wuri ƙwarai kuwa zai je sallah shi ya fi son ya samu vektara 200 san an ce wai yan baktara aka yi lodi a tasha za a fita sai ya zaro naira ɗari biyu sai ya sa ta ya matsa gilas da ita iska yana kada ta wato kinaya ne na cewa in yawa hanya ɗari biyu zai kai ta kwano shi sa suka fi kowa mutuwa kuwa ai kwarai da gaske da wahala baktara ta yi haɗari ba a mutu ba daga mai gutsurewar kai sai wanda zaka same shi an tsaga shi gida biyu sai wanda zaka je ka tarar da kan a cikin kunya a can gangan jikin kuma yana can bayan wato wata bishiya akwai yan gaggawa sallah din nan ita ce azamul ibada ce babu ibada da ta kai sallah amma yau wannan al'ummar su suna ganin an bata musu lokaci idan an zo an dade a sallah na'am ba a bata musu lokaci a gidan mai danja ba ta bata musu lokaci ba layi a kasuwa don neman wani abu bai bata musu lokaci bvn na banki bai bata musu lokaci ba ko ba gaba ne ba ba matsala wannan amma sallah ba su yadda ba ya maza maza ya gama akwai wani da aka nuna shi bawan Allah ya yi sallar ko azhar ne ya yi ta ko minti ɗaya bai ba ƙwarai da gaske ko minti ɗaya ni na ganshi ko minti ɗaya Allahu akbar Allahu akbar sami Allah rabban Allahu akbar in yayi dama in yayi da garkuyi baya ma dagowa wucewa yake kawai raka'a hudu kuma ya watsa su less than one minute gargajiya ke da to Allah ya kyauta ƙarshen mu jama'a mu kyautata aikin mu mu yi anitsi kuma mu yi wurin da ake kyautatawan shine za mu samu lada ina masu zuwa masallatan kasuwa kowaye ya kabbara za ka bi shi hasa akwai wadanda ba su taka tsantsan abin sallah yanzu asibiti zai je sai ya nemi ƙwararren likita saboda kai ya je ba shi bad prescription ko ba ka bane in gareji zai kai motarsa sai ya nemi ƙwararren gareji ƙwararren mai gyara saboda kare zai lalata masa mota ko amma in sallah zai je a masallatan unguwa ba ruwansa kowane masallaci sallah yake shi yana alfahari ani ko ina ana sallah ko ina ana sallah ayya ko ina ko ina kana sallah ko ina mu je malam
والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون sai Allah ya faɗi kishiyoyinsu an faɗi na kirki a can ko to sai kuma yanzu ya ce wallazina kasabu sayyi'ati waɗanda suka aikata munana kasabu amilu suka aikata as-sayyi'ati as-sayyi'at jam'i ne na sayyi'a mummunan aiki wanda suka aikata mummunan aiki ba su kyautata ba jaza'u sayyi'atin bi mithliha sakamakon su wani mummunan ne dai irin aikin da suka aikata yani lahum mithluha suna da kwatankwacin mummunan aikin dai da suka yi iri daya iya tabargazar ka iya barnar da zaka gani a littafinka kamar ce inda Allah ya ce man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha Allah ce duk wanda ya zo mun da barna ya zo mun da mummunan aiki a kiyama to ba za mu yi mai sakayya ba sai da irin abin da ya aikata shi za mu aikata mai kashe mutane kai ta yi ko to za ka ga mummunan aiki a takaddaka a kiyama zalunci kai kai ta cutar mutane kana ba su mummunan kaya suna saya su baka kuɗi za ka ga mummunan abu a littafinka a kiyama duk wanda ya zo da sayyi'a haka Allah ya faɗa ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها daidai yake wallazi na kasabu sayyi'ati jaza'u sayyi'atin bi misliha wa tarhaquhum zilla kaskanci da tozarta shine zai lullube su shine tarhaquhum kalmar tarhaquhum takhshahum tozarta da wulakanta a fuskar su zaka gani tun a fuskar su kafin a aika su jahannama kaga kishin waɗancan waɗancan wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala zilla wannan kuma Allah ce wa tarhaquhum zilla wannan kaskancin to zartan dai zai lullube su masu munana aiki kenan shine wujuhun yawma idin musfira dahikatun mustabshira wannan na kirkin kenan wa wujuhun yawma idin alaiha gabara tarhaquha qatara أولئك هم الكفرة الفجرة إذن وجه الآية كان ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك وأن شاننك متاننا هم الكفرة الفجرة سوني كافري فاجري سوني والذين كسبوا السيئات ما لهم من الله من عاصم باسو da mai basu kariya daga Allah in an ce asim ana nufin wato kariya asamanillah Allah ya kare ni asamakumullah Allah ya kare ku ya tsare ku to wanda aka sa masa suna asim ana nufin mai mai kariya shine ma'anar shi to malamin min Allah min asim ba su da mai ba su kariya a kiyama la ilaha illallah tarahum yuraduna alaiha khashi'in min az-zul yanzuruna min tarfin khafi Allah ya ce za gansu a tozarce za gansu a wulakance kamar alamar kushu'i suke da shi amma wulakanci ne kurin ya lullube su gaba daya jama'a wannan labarin kiyama kenan ɗayan biyu ne fa ko dai kana can ko kana nan na'am sai kai kokari kaga ka shiga layin farko wannan shine hakikatan abin da zai faru a kiyama Allah ya girmama mu ya ba mu labari tun yanzu don mu kintsa Allah ce ka annama ukhshiyat wujuhuhum qit'an min al-layl muzlima idan ka gansu kai ka ce fuskokin su an lullube su qit'an min al-layli wani yanki ne wato an lullube su da wani yanki na dare saboda musliman duhu kaji wani wato balaga ta qur'ani ka annama ughshiyat wujuhuhum qit'an min al-layli mudlima in kaga fuska fusakon yan wuta kai ka ce zuwa aka yi aka samu duhun dare aka lullube su yanzu misali ka samu wani ko yanzu nan ka duba wannan nan me ka gani ba abin da zaka gani duhu za ka gani to a kiyama malam yan wuta haka za ka ga fuskarsa ba za ga komai ba sai duhu kawai amma kun ji yan aljanna alam yubayyidu juhara mu ba Allah ya faranta mana fusakanmu ba a gidan aljanna su ne wujuhu yau mai nadira suna cikin haske da ni'ima nadira nadara ila rabbiha nadira kishi yasu wujuhun yau mai alaiha gabara ƙura tarhaquha qatara me ya ja musu wannan saboda mummunan aiki da suke ta yi ula'ika ashabun nar waɗancan su ne ‘yan wuta kaga a can ula'ika ashabul janna nan kuma ula'ika ashabun nar hum fiha khalidun suna masu ƙaddara ma dawama a cikinta ya Allah ka tsare mu daga wuta na'am malam ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون هيا زبا قول أبارن بقى aka daɗa kawo wani abu ranar nadama a karam kalla nadama kiyama ba eh ita ce yawmun nadam kuma yawma la yanfa'un nadamu za a yi nadama kuma nadama ba za ta yi amfani ba yau za ka ji wasu za su yi nadama ina waɗanda suke bauta wa shehunnai da waliyai ina waɗanda aka karar da rayuwarsu akan akan bin wani Allah ashirku fi ta'a ka bauta wa Allah shi kaɗai ka ce a Allah bai isa ba sai ka haɗa da wani mutumin nan da kake masa bauta ɗan uwanka ne ɗan adam idansa biyu idan ka biyu hancinsa rami biyu ramin ka biyu kafarsa biyu kafar ka biyu yana bawali kana bawali yana tsuguno kana tsuguno yana turoso kana turoso yana ga'idi kana ga'idi yana duk abin da yake yi na kazanta kana yi yana son daɗi kana son daɗi yana jin zafi kana jin zafi ba a taɓa yin zafi don shi ne sai aka sa mai sanyi ba ba a taɓa yin sanyi don shi ne sai aka sa mai zafi ba ciwo yakan rafke shi ya ci wahala kamar yadda yake rafke ka sha wahala amma ka zo kana bin sa kana bauta masa ka yi wa kanka ku adalci ya kai dan uwana anya ka ku taimaki kanka ka ku agaza wa kanka ya akhi za ka faɗi ka kira shi za ka tashi ka kira shi ka shiga wahala ka bi shi kabari kana kiransa a baka carbi kana kiran wani Allah yanda ake kiran Allah a carbi kana kiran dan adam ka yaudari kanka wai ka ce wai wai duk abin da annabawan Allah da manzanni suka sani wai shi ma ya sani haka suke faɗa waliyanmu duk ilimin da Allah ya bawa annabawa yana wajensu haka suke faɗa suke cewa gaba ɗaya abin da Allah ya sani duk yana cikin kwakwalwan wato waliyanmu da shehunanmu da malamanmu haka suke faɗa da su da shi a duk aƙida su ne akan wannan shi sunna suka ce ba haka bane ba haka bane annabawa su ne Allah ya mana bayanin su Qur'ani ya mana bayanin su muka san kimar su muka san darajar su garanti amma duk wani wanda kake gani ba imami ba ba rawani ba ko rawani yadi 353 yake sawa Allahu alamu ne harkarsa na'am za mu girmama shi dan yana da girma za mu mutunta shi amma ba za mu kai shi matsayin da ba nasa ba wannan shine sunna akan makalla sai ti kenan ba gwana Allah ya ce wa yau mana shirhum jami'an da Allah ku ji wannan aya ku taimake ni ku ji wannan ayar ku fahimce ta wa yau mana shirhum jami'an ka tuna ranar da za mu tashe su gaba daya kamar can inda Allah ce wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada wa uridu ala rabbika saffan za mu tashe su jami'an gaba daya karab kacaf dudduka da wanda suka yi bautan da wanda aka bautawa da shi shehun da shi waliyin da wanda ya zo zai faɗi ya ce shehu da waliyin kai da annabawa da manzannin Allah da mutane gama gari da talaka da mai kudi da mai mulki da mara mulki mai sarauta da wanda yake talaka kowa da kowa maza da mata babba da yaro ba wani wanda za a ce ai dan saboda shi karami ne ba za a daga mai kafa wallahi kowa sai ya tashi nashiruhum jami'an ثم نقول للذين أشركوا مكانكم sannan za mu ce wa waɗanda suka yi shirka makanakum ku je ku tsaya a can a wurinku makanakum ba ku kaɗai ba antum wa shuraka'ukum da ku da waɗanda suka yi muku shirka suka haɗa ku da ni wajen bauta ku je ku haɗu wuri guda makanakum ilzamu makanakum ku lazimci wurinku ku koma gefe wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ku ware gefe ya ku mujrimai mabarnata in ji Allah wannan rana tashin kiyama za a yi haka la ilaha illallah da gumakan da kuka bauta mawa da duwatsun da kuka bauta mawa da itatuwa har ice akwai masu bautar itace da rana da wata da ruwa kai da dabbobi akwai masu bautan dabba wuta akwai masu sa wuta a gaba suna bauta mata ya duba dan adam ga Allah ka bauta masa ka zo kana bautan wani Allah ka bauta wanda bai isa halitta ba ka bauta wanda bai isa hana ka wani abu ba ka bauta wanda bai isa baka wani abu ba wallahi bai isa ba duk duniya ba wanda isa wallahi sai Allah هذه العقيدة الصحيحة wannan ita ce aqida mai kyau ingantacciya ka yadda da wannan wallahi tallahi malam dan adam ko wallahi bai isa maka komai ba sai da yadda Allah idan ka samu wannan ka huta ka talauci ya baka tsoro wallahi kuma tsammanin wani abu a gurin wani wallahi kare ya dauki hankalinka rike ubangiji ka fagoshinka ka gaya wa Allah ka ce wallahi ya Allah kai ne mai barwa kuma kai nake nema ka bani ya Allah na yadda in ka bani na samu in baka bani ban samu ba ya Allah na yi imani na amince ya Allah na san dan adam wallahi sai dai ya zamanto wasida ko ya zama sila amma wallahi ba shine asali ba Allahu huwal asl wannan aqida kenan malam akwai dadin ji amma a aikace yana da wahala wani gani yake yana rabuwa da mai gidansa talauci ya same shi kai kakka bari alaji ya kore ka a kasuwa za ka shiga matsala so zai bi alaji duk yadda zai alaji zai iya hana shi zuwa sallar juma'a ya haƙura a shirku fi ta'a kai ai dole yalla bai duk jam'iyyar da yake kabi shi dan in ba kabi shi ba tsiraici ya tsame ka kabi shi kawai ai mu duk jam'iyyar da wani yake mu muna can haka suke faɗa wai akan wani mutum guda ɗaya an ɗauki komai an bashi gani yake in dai ba a tare shi ana da matsala malam ba wannan shine belief din mutane ba ayya wallahi kun kama kafar wala kun kama iska kun kama shirme kun kama maho ka san maho daga ji kawai iska ce kurin ba komai a ciki ka san guguwa ko wallahi wanda ibi guguwa da gudu ya rungo mota wallahi ya fi ka kama dahir Allah kaga dai karewa hauka kenan makanakum antum wa shuraka'ukum ku koma gefe ku lazimci wurinku da ku da waɗanda kuke yin suke muku shirka ɗin kar ku bar wurin fa zayyalna bainahum Allah ya ce sai muka raba tsakaninsu kalmar zayyana zayyalna ba zayyana ba akwai zayyana akwai zayyalna kalmar zayyalna farraqana mayyazana muka raba tsakaninsu muka keta muka ce waɗanda aka musu bauta ku koma gefe waɗanda kuma ku kuka yi bautar ku koma gefe yau za ku gane kuran ku wai kuna tare da ni kuwa waɗanda aka yi musu bautan Allah zai ce ku koma gefe ba ku aka bauta ba ku koma gefe yau kwa nuna wa waɗanda suka yi muku bauta shin kuna da wani matsayi a nan ina wanda aka ce ku bi shi wai zai zo da riga mai aljihu dubu saba'in kowane aljihu yana ɗaukan mutum dubu saba'in zai yi lodi direla kenan haka zai ɗauka wai sai ya je ya zazzage kana ina ina yake ko baya nan ba zayyalna bainahu Allah ya ce muka raba tsakaninsu e bainal mushriki na shuraka'ihim masu shirka da wanda suke musu shirka ko kuma ka ce qata'na bainahum min at-tawasul muka yanke alakar sila saduwar da suke haduwar da suke muka raba kamar wutar lantarki ne aka yanke ta ɗin za ku gane fi saurayen na bai akwai ranar da za a yi tsinan ne niya ne ma za a yi ku kuka zo kuka halakar da mu haka za su rinka faɗa ku kuka halakar da mu kuka sa muka muku buta ashe ku ba komai bane su ko za su ce dole muka muku mun ce ku bi mu ne kar kuma na ƙarya wallahi abin da zai faru kenan haka qur'ani ya faɗa za mu zo mu karanta to wannan shine zayyal na baina wannan za a zo ana zage zage ana kayya kayya shine yace barra kullu ma'budin min dunillahi mimman abada kai malam wanda aka yi wa goyibo wanda kai wani abu sai kiyama malam wato wanda aka yi wa bautan ba Allah ba wai shine fa zai tashi a kiyama idan mai gidansa ya yi hudu ba shaidan kenan ya gama shi zai ma zai tashi a kiyama ce kai duk wanda ya san ya mun bauta a duniya ba ni ba shi kwarai kuwa haka Allah ya faɗa shaidan ma zai fara shaidan ne zai fara yi وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم فلا ما انا بمشرككم وما انتم بمصرخي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية إني كفرت بما أشركتموني من قبل نا بتلشي نا كافرشي da abin da kuka haɗa ni da shi da Allah kuna yin bauta ni babu ni babu ku kuma da ƙarshe zai rufe ce inna zalimina lahum azabun alim lalle azalimai suna da azaba mai raɗaɗi yau aka rauka Allah shaidan oga kwata-kwata ya tashi ya yi kudu ba ya ce babu ni ba ku almajiran shaidan makotan shaidan yan kwangilan shaidan to haka su ma sauran waɗanda aka yi musu bauta za su zo su barranta wa qala shuraka'uhum to ga labarin ma kuntum iyana ta'budun waɗanda suka yi shirka da su ɗin mana wanda aka yi bautan malam har gunki fa har gunki da mutane da duk abin da aka bauta ba Allah ba za su ce a kiyama Allah zai sa su yi magana ma kuntum iyana ta abuduna ba fa mu kuke yi wa bauta ba yawwa su kuma za su ce a bala lallai ko mu ku muka yi wa bauta a duniya za su mu ba ruwanmu dan mu ba mu cancanta ku bauta mana ba ba mu kuka yi wa bauta ba ku daidai ku nemi wa kuka bautawa kaga ai ba wulakancin da ya wuce wannan shine can Allah yake cewa ina jin cikin Maryam ne kalla سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا كلا أي الأمر باها كيكبا سيكفرون بعبادتهم دسنو أكياما زاس بطلچه سكافرچه و بوتد أكي مسو أنا الدنيا ويكونون عليهم ضدا زاس زمانتو كيشوي نيغريس چه بمو يددكو با ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا wannan a kiyama zai faɗo kar ka manta da can inda Allah faɗa cikin bakara iz tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u ko wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna to ga labarin yazo Allah ya ce ranar da waɗanda aka bi su istabarra alladhina tubi'u waɗanda aka bi su za su barranta za su yi Allah wadarai min alladhina taba'u daga wanda suka bi su din wara'u azab Allah ya ce sun ga azaba wa taqatta'at bihim asbab dukkan wani abin da zai sabab da zai iya hada su ya yanki ina nan duniya ne watakila ana tare muridinka ne ko ana waye ana babu a kiyama babu yau mai firul mar'uce وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا ودن دسك بيسو ودن دسك يمسو بوتر زاس شكك كوكا كش ko ka ce wash lau ina ma da annala na karra za mu samu daman komawa duniya shine karra ba fakara ba karra karraton ina ma da za mu samu daman komawa duniya fa na tabarra minhum kama tabarra minna mu barranta mu ma daga gare su kamar yadda yau a duniya a lahira a gaban Allah suka barranta a gare mu Allah ka ba mu dama mu koma duniya mu wa mu rama كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ما لا يكاد القرآن دلا دلا فلا فلا أي شركة بتي أكرمك الله shi sa wannan hanyar dai da ake ta gaya mutane wallah ba mu daina da'awa ba sai mun mutu kullum wa'azi za a yi dai akramaka Allah a ɗora mutane akan gaskiya ko ba ka bane ba ba ga wasu an rude su da goro ba ko ba ka bane ba to ka ja qur'ani ka yi mutane bayani na hakika ka nuna mutane hadarin shirka wallahi wato babu mai abu mai ciwo irin mutum ya zo ya kare rayuwarsa yana shirka kana bin wani kuma da gangan yan bid'a sun sa wa mutane gaba da sunna da ahli suna ba sa son waliyai suna kin waliyai suna hasada da su yan falala da daraja da Allah yawa waliyan nan barar da ita ake a tafiyar waɗannan mutanen wai kullum wai sai a nuna maka wai wai wannan wa'azin wai kin waliyai ne to wannan yanzu yarbanci muke karanta ko teranci ko me ba qur'ani bane ba Allah ka fahimtar da mu gaskiya to kun ji abin da zai faru a karamar Allah wannan a kiyama kenan Allah maɗaukakin sarki zai ainihin wato zartar da wannan hukunci mai ɗaci mara daɗi ga waɗanda suka munan aiki suka ainihin wato munana wa Ubangijinsu zato Allah kiyaye mu hadisi ya zo kamar yadda Imam Ahmad ya rawaito cewa wani daga cikin sahabbai yana faɗa Jabir yana ba da labari dangane da abin da zai faru a kiyama ya ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa mu ranar tashin kiyama in ji annabi za mu kasance muna kan tudu al'umma annabi kan wani tudu nanu ala kaumin fauqan nas saman mutane wanda Allah ce fayuda bil umami za a kirawo Allah zai ce al'ummomi duk ku taho kuma yadda za a yi abin malam daki daki Allah yake kira al'umma al'umma kowace al'umma ta zo a yi mata isabin za a kirawo al'ummomi da gumakansu kaf waɗanda suka bauta wa wani Allah da abin da suka yi wa bautan fa za a kira har da gumakan Allah zai kawo su a kiyama ku taho da kayan da kuka yi wa musu bauta ba Allah ba yau fa a tauhidi muke akan kallah ɗaya bayan ɗaya in ji manzan Allah fal awwal fal awwal ɗaya bayan ɗaya daki daki haka za a zo da su sannan ubangiji zai zo tabaraka wa ta'ala zai ce me kuke jira me ake saurare sai su ce nan taziru rabbuna azza wa jalla bayan ya sa mala'iku sun kawo su sun tara su an hadu Allah zai ce me ake saurare sai ce ai muna jiran ubangijinmu ne mai girma da ɗaukaka sai ce to ana rabbukum ni ne ubangijinku ni ne ubangijinku muna so mu ga Allah haka za su ce muna so mu ganka ya Allah a cikin wannan lokaci din Allah tabaraka wa ta'ala zai ce a kawo da munafukai da muminai da wane ne da wane ne duka a zo a basu wato takaddu a basu wani haske duka kowa za a ce a bashi haske ba Allah yake jira ba to ya zo Allah zai yi tajalli sai ba da kowa a karɓi haske a tafi sai Allah ya kawo wani duhu bayan hasken sai a kawo wani duhu kuma ya lullube sai a ce ku tafi ku je ku hau gadar jahannama haka ya ce ku tafi sun mai yatba'unahu ma'ahumul munafiquna ala jisri jahannam duk ku tafi da muminan da musulmai da munafikai da kafirai da duk ku tafi a hau gada da can wata gada manzo Allah ya ce akan wannan gada ta jahannama a ƙarƙashinta akwai mala'iku suna da makatu kalalib suna da makata suna cikin gada ce siririya siriri kanta ta fi gashin ido siriri ta kamar da annabi faɗa siririya hakan kuma dole za a bi dan Allah ya ce sai an bi manzo Allah zai wuce je ƙarshen ta can sirari zai tsaya yana kirana ya rabbi ummati ummati ummati ummati ya Allah al'ummata mana Allah kubutan mun da jama'ata malam duka ne za a haɗa ce kowa sai ya hau wannan ana kawo wannan hadisi ne karkashin fadin Allah wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya ma minkum ba wani daga cikin ku wallahi face sai ya bi ta kan jahannama kowa da mumini da fasiki da kafiri da munafiki da azalimi da waye kowa sai ya bi ta kan wutar jahannama ya ketare ta in za ta ketaru kenan suna da kalali suna da makatu wanda Allah ce ya akuduna man sha'a suna fuskar wanda Allah ya ga dama malam wasu tun suna hawa kaf za a farko su a jefa su kurin mutum sai da taka wani da rarrafe yake tafiya kuma yana yankan mutane wannan gadar yanka yanka tana tsatsaga jikin mutane wanda Allah ya ce munafukai daga ciki suna ganin suna da haske to ai duhu ne saboda akwai duhu mazala ce akwai duhu da zai sauka to munafukai sai Allah ya janye hasken nasu suna ganin haske fada ai da suna ga sun yi tarayya da muminai wuri guda suke ya mana an haka wuri guda to ai da mu shi munafurci haka yake ba a duniya ya zo ya ci murya yana ganin cewa yana tare da kai komai da shi ake yi ba to a lahira ma Allah ya ce sai na gana muku tsayar da kuka yi wa mutane za a ba su hasken kamar suna tsammanin zai dawwama sai dab Allah ya dauki hasken sai ya bar wa muminai sai su gaba shi duhu sai hana shi gani ba zai iya gani ba duhu ya ta lalume ba zai iya gani ba ga jahannama ga gada sai su hango mumine suna tafiya ga su can da hasken su nam eh suna tafiya yas'anuruhum baina aydihim wa bi aymani mumine kenan hasken su yana tafiya dama dama za su rinka cewa muminai unduruna ku jira mu ku jira mu naqta bismin nurikum mu dan dodani ko mu dandani ko mu dosani min nurikum daga haskenku ku jira mu ku jira mu ku jira mu a'a ina nan ku hasken da Allah ya baku unzuruna naktabis min nurikum qila irji'u wara'akum sai a ce da su mala'iku za su ce da su ku koma baya ai kun baro haske tun a duniya irji'u wara'akum faltamisu nura ku koma baya ku je ku nemo wannan hasken da kuke so wannan kan wallahi ya wuce muku gayi can sun tafi malam ka ji illan munafurci ka yi kokari kaka zama munafiki malam mai haɗe haɗe ka haɗa wancan da wannan ka kifa wannan da wannan ka ɓata wannan in ka ga wani yana tare da wani sai ka raba su ka ɗauki maganganun wannan ka kai a cutar da wannan aikin ka kenan wani da wannan munafurci yake cin abinci انظرونا نبتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وكما بايا وجكني محسكا فضرب بينهم بسور الله يتي سي اي جنا كتنغا اتكاننسو كتنغا له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب عذاب شان رحمة باين شكما عذابا ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني yanzu ba tare da ku muke ba ku waɗannan bayan Allah a duniya wai munafikai ne suke gaya mu'mine yanzu abin da za ku mana bara ku jira mu mu daudani hasken ku ba sun manta haka na Allah sun manta da tsayar da suka yi na nifaka yanzu ba muna tare da ku ba alam nakum ma'akum قالوا بلى شيء ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني كم فتنكاوكم kuka ita shakka kuka ita jiran al-sharri da al-annabi da kuma al'umma musulmi gabaki daya burace buracen ku na duniya ya rude ku mai rudi ya zo ya rude ku suna cikin wannan kawai sai dai su je sun fada jahannama manzo Allah ya ce mu'mini za su kubuta yace fatanju awal zumratin wujuhum kal qamari laylatal badr jama'ar farko da za su fara kubuta su ne jama'ar da za ka ga fuskokinsu kamar wata ranar haskensa saba'una alfan mutum dubu saba'in manzo Allah ya ce Allah ya girmama su la yuhasabun ko hisabi ba za a yi musu ba masu waɗannan ko hisabi waɗannan su ne wadda manzo Allah yake cewa a cikin a kiyama akwai mutanen da Allah ya girmama su mutum dubu saba'in ko hisabi Allah bai zai musu ba akar makallahu a tsayar da su a ce yaya aka yi miye kaza ma babu suna mutuwa da Allah Ubangiji ya tada kiyama za a ce wa mala'iku ku bude musu aljanna su tafi su tsaya ma a ce an duba littafin sa ma babu la ilaha illallah la yuhasabun babu isabi Allah ka samu na daga ciki amma kuma kun gama lambar ba ta da yawa duniyar tana da yawa amma lambar ba yawa a ganin kalla yanzu ko ko a kano ne dubu saba'in ai da yawa ko kuwa ba yawa ba ne sosai ne ko to balanta najeriya kawai ba najeriya ba ka hada da chadi hada da ghana hada da kaza to ba ma wai mutane wannan zamanin ba tun da Allah yi duniya har iya zuwa ta tashi only 70,000 hai kaga wannan zababbu ne sai wanda Allah ya zaba Allah ka ba mu rabo ba don halin mu ba Allah ka gyara mana ɗabi'unmu wannan jama'a farko kenan mazala ce sun mallazi ne ya sai waɗanda za su biyo musu kuma da za su wuce su kuma hasken su kamar mafi hasken tauraro in ka daga kanka sama tauraron da ya fi kowanne haske haka za su yi taucewa hasken yana raguwa su yi taucewa hasken yana raguwa su yi taucewa hasken yana raguwa wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa har zuwa lokacin da za a zo neman ceto kuma ana neman a yi ceto an faffada fa wasu auta sai Allah ya ce ya bada wata ofa mala'iku duk wanda yake a cikin zuciyarsa akwai la ilaha illallah ku cire shi ku cire shi ku sa mun shi a gefen gidan aljanna fa yuj'alu fi fina'il janna bi fina'il janna sun shiga wuta a karam kalla an sha wuta an kona amma tun da dai akwai albarkacin la ilaha illallah an dan rayu ana la ilaha illallah ko ya take malam kaga amfanin musulunci ko duk wanda ya mutu duk barnar da yake inda ba shirka ba dan shi mushriki ba musulmi bane ya zama kafiri amma inda yana musulunci nan duk barar da yake bayan ya ci azaba ya wahala akwai lokacin da Allah zai ce a je a ciro min duk wanda yake da la ilaha illallah a zuciyarsa ko da misalin kwayar zarra ce ku ciro min shi amma kar ku sa su a cikin aljanna ku sa mun su bi fina'il janna a gefen gidan aljanna idan aka zuba su sai a ce yan aljanna ku je ku ɗebo ruwan aljanna ku ta watsa musu sun sha wuta eh suna gefen aljanna sai a cikin aljanna ku ta ɗebo ruwa kuna ta zuba musu sai su ta ɗebo wa ana kuranya musu ka duba ka gani an watso ma ruwa kana abin ai za ka kama wulakanci amma su murna suke yi a ruwan aljanna ne fa mutumin da ya fito daga wuta an zuba masa ruwa na aljanna a karam kalla wannan shine ake ce da shi ma'ul haya ruwan rayuwa manzo Allah yake ce fayambutuna sai kaga suna tsiro kaga sun yanda ka san mutum ya samu kwanciyar hankali ya ci abinci lafiyayye kaga yana haɓaka yana haske yana kyalkyali to haka za ka gan suna kyau ba in baka ma gane ba idan ka je bakin kogi ko bakin kogi a dab da kogi akwai irin wata ciyawa ko abin nan ciyawa da take tsurowa yaya ka ganta take nune a bakin kogi ai ita kan gata ga ruwa za ka ganta a ƙoshe koriya shar to haka annabi yake cewa kamar yadda ciyawa take tsirowa a bakin kogi toka baki da aka kone su da shi Allah zai tafiyar da shi saboda wannan ruwa da ake ta dura musu ana ta watsa musu siya ubangiji ka sauƙaƙa mana ka taimaka mana a ɗan shigar da mu daga shiki in ji ɗan uwana ba fulatani ke ce wai wani ya yi aure ce a karama kallon kai ma ka shigo daga shiki ne yawa eh muni ai duk muni ai ko min ma mi fullo ai wadi fulful da kam sai dai mai walwata fulful da sosai sosai tsadda tsadda ni alhamdulillah akaram kallahu Allah zai ce ku shigar da su aljanna ku ba su sakamako ku ninka musu duniya sau goma su more jin daɗin duniya irin jin daɗin duniya ko yadda girman duniya ke a ninka musu 10 times wanda Allah ce sai a shigar da su in sun shiga rana ɗaya in sun shiga gaba ɗaya azaban nan da aka yi ta musu sun manta da ita a wata riwaya ne aka ce a fuskar kowane ɗaya daga cikinsu an rubuta jahannamiyu kowa daga cikinsu anan a rubuce jahannamiyu ma'ana from jahannama a rubuce yake suna yawo in dan aljanna sun gan su daga can suka fito to wani abin zai dame su sai sai ya ubangiji ya Allah ya Allah a taimaka mana wannan abin cire mana shi sai Allah ya ce mala'iku a share musu shi saboda idan an shiga aljanna babu bacin rai babu damuwa Allah ka samu zama cikin yan aljanna wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أستغفر الله وأتوب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم wannan yana tambaya da Allah malam ya halatta idan mutum matarsa za ta bashi wani abu kamar jaka hula makulli ko takardu ɗauke ko wani abu sai ta durƙusa idan mutum matarsa za ta bashi wani abu ta durƙusa ya ce matarsa tana masa bai kamata ba akwai hadisi sahihi ingantacce wasu sun ce hasan Allah ce lokuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin da zan umarci wani yayi wani sujada la amartu mar'ata an tasjuda li zawjiha da na umarci mace ta yi sujada wa mijinta shari'ar musulunci ba ta bayar da dama al-asjud ana fassara shari'ar al-inina sun kuyo sun kuyawa ko nadewa ko kafa goshi a kar shari'ar musulunci ba ta ba da dama don za ka ba wa wani wani abu ka durkusa ba wannan ladabi da mata suke yin za su ba wa mai gidansu wani abu su durkusa gargajiya ce ba addini ba kuma ya saba wa shari'a yawwa ba a sun kuya wa wani kowaye shi ku fahimci wannan da kyau a karam kalla ka san shi abu ana yin sa ne idan shari'a ta ce a yi kuma in shari'a ta yadda da shi idan shari'a ba ta yadda da shi ba aka zo aka yi to an fusata ubangiji kuma an saba masa kuma ya zama laifi so wannan gargajiya ne ba addini ba ne durkuso ya saba wa tsari na musulunci kada a yi ko ɗa ne da uba kada uba ya wajabta wa ɗansa wai in zai ba shi wani abu wai sai ya durkusa ko zai gaishe shi sai ya durkusa in a zaune yake ya zauna in a tsaye yake ya tsaya wannan ba laifi ba ne asali ma kam in mai gaisuwa ne ma abinda aka ce ya fi musafa haka annabi ya faɗa hadisi karara in ɗayan ku ya mika hannu ya yi musafaha da ɗan uwansa ba za su rabu sai Allah ya fi musu zunubinsu malamai suka ce musafaha tana ƙara ƙauna in dai za ka mika wani hannu ya baka ku gaisa to yana ƙara ƙauna a tsakani wannan shine gaisuwar musulunci kuma ƙarewa abinda za ku huta ai manzo Allah ya fi kowa dai girma da matsayi ko an gaishe shi ko ba a gaishe shi ba an mika masa wani abu ko ba a mika masa ba to ina aka samu da aka zo gaishe shi an durkusa babu su ba su ma san da shi ba ina aka samu idan za a mika masa wani abu sai an durkusa ba a yi al'ada ce ta mu kun fahimci wannan Allah ya gane da mu da Allah malam me ake nufi da ba duhu ko shashatau wani nau'i ne na bokanci da mutane suke yi a batar da hankalinka ko a batar da tunaninka ka kasa gane wani abu shine Allah sa ba yi kake yi ba ko so kake ka fara eh Allah ya yi maka yace da fatan Allah ya kara wa malam lafiya da imani amin Allah ya kara mana jami'an wani ya yi tambaya akan wani tsari da aka kawo pocket money hanya mai sauki ta biyan kuduri ta waya waya ce aka yi ta aka yi wai ka sayi kudin kiranka na waya a cikinta aika kudi duka a cikinta wai an sa kudi daga kudu ina jin ba ba shi bane ba mai ka karbo kudi daga wani wuri an samu ni gram biya kudiri biya kasuwanci haka suka rubuta gashi ka bude asusu da ɗari biyar ka samu dubu ɗaya a'a oh, ka samu ɗari ɗaya na kiran kyauta kiran waya kyauta ban taba ganin shi ba ina ji da ana faɗa su zan yi bincike a kai zan tambayi masana wanda suke da masaniya akan insha Allah sai na zo ba da fatawa ta jawabi akan insha Allah in na ga abin da yake ya saba shari'a ko na makamancin wannan wannan shi Allah kara malan lafiya da imani da jajircewa wajen dora al'umma akan turba ta daidai amin da dacar da mu duka yace akwai wata tambaya da aka yi maka cikin satukan da suka gabata dangane da tara gashi yace amma kamar an tukuikuya maka abun an cakurkuda maka shi ba a bayyana maka hakikanin abun ba wasu sun yi tambaya ne don samu wata mafaka yace da yawa daga cikin samarinmu matasanmu yau a irin wannan lokaci suna barin tarin gashi ne ba don komai ba don su koyi da arna da kuma koyi da wato wasu ƙabilu to a ku sani cewa daman abu ne sananne duk abin da mutum ya yi shi niyyarsa Allah yake kama shi da shi ko ba haka bane ba so duk wanda ya yi dan ya ga arna suna yi ne ya yi sha'awa ya yi man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kama da mutane yana tare da su wanda ya yi dan ya ga abu ne na zamani da ake kafaran duniya suna yi shi ma ya ce bari ya yi sai kuma ta dace masa ya ji ai an ce ba laifi bane ta raga shi to shikenan amma niyyar ka Allah madaukin sarki yake dubawa ko ba ka bane inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum ba kamar ku Allah yake dubawa ba gangan jikin ku Allah yake dubawa ba Allah yana duba zukatanku ne da kuma ayyukanku so sai a kula da wannan a kiyaye kada a yi koyi da kafirai musulmi ya fi karfin ya yi koyi da kafiri wallahi Allah me aka yi kafirin me shi danwa ai sai dai su gani a wajen musu koya lalataccen musulmi shine ke sha'awar ya je koyi da arni wanda ba da manufa wanda bai gamsu da abin da addinin sai zo masa da shi ba ya ce wannan yana tambaya cewa dangane da idan an yi rasuwa mutane suna yin wasu bidiyoyi da yawa amma duk lokacin da yake mun kiyaye wasu bidiyoyi da yawa mana sun kiyaye ba sa yi kenan amma wani lokacin muna mutane za su zo ta'aziyya sai a ce wai a karanta salati goma ga annabi fatiha da salatul fati qul huwallahu da inna a'adainaka kuma mutanen su a ganin su daidai ne malam yaya za a yi Allah ya saka da alkhairi ma'ana yana nufin suna kokari su kiyaye bidiyoyi da yawa amma wani lokacin an yi mutuwa akan zo musu taziya kana sunna din sai a zo maka taziya wasu yan uwa wasu dangi wasu makota wasu abokanai su ba san ba su fahimci addini ba ba su je wurin ilimi ba su je wajen karatu ba ana zuwa za abin nan sai ka ji sun ce a kawo kulhu wallahu kafa uku a kawo salati kaza a kawo ya ladifa kaza wani ma a gaban ka ya san fa baka shiri da salil fati ba kwa zaman lafiya da ita ko ba ka bane ba amma sai ya ce a kawo fati a salatul fati ba abin da ya dame su to sun saba a haka to ya mutum zai yi irin wannan kana da zabi ya danganta idan kana da uslubi mai kyau da za ka iya fahimtar da mutane su gane a lokacin ba tare da hayaniya ba to ka ba hanyar da za ka yi ka fahimtar da su a take su gane wannan yafi idan kuma a lokacin kana ga yanayin bai zai bayar ba kuma yanayin babu natsuwar da za a iya haka ko mutane ma ba za su iya fahimta ka ba ko kuma kai kai kanka baka da wadataccen ilimi da gamsasshiyar fahimta ko harshe da za ka iya gamsar da su su gane to sai kai shiru ko ba ka bane ba sai kai shiru ka rufe bakinka kai karkai an ce amin amin amin kana shiru abin ka sun kuya ko ana amin kana yi amin da niyyar Allah ya fiye dan uwanka kai da shi ne idan ka ba dan kai da addu'ar ba wannan Allah ba zai kama ka kayi ba saboda ba yanda za ka yi in za ka iya gyarawa ne ka gyara ba za ka iya gyara ba sai ka kyale su kuma kar ka dauka dan kana ahlus sunna wai duk wanda zai zo wurin ka sunna zai wani bid'a zai wani da gangan ma zai yi ma kuma za ga majority waɗanda suke zuwa wurin za ka ga wasu ba tare kuke a gida ba so wani abin dole ka haƙurar shi sai dai lokacin da Allah ya fahimtar da mutane wani yakan iya jurewa ya hana in an yi ce a'a wani yana yi wani an yi masa irin wannan an zo wurinsa wani dalili ya kama sai wani kawai daga ciki sai ce jama'a kawo fatiha da salatul fati ya ce a ina ya ce a nan ya ce ba a nan ba ya ce kayi kuskure ya ce ba a salatul fati a nan ba ruwansa kuma wani ne ya zo wurinsa ya ce ba a yi a nan ce to ce to kaji su ba a yi ce a mutanen ne kenan waɗanda ya ce ba za a masa ba kaga wannan akwai wasu da suna da wata jarinta ta musamman suna iya yi wanda zai iya yi haka marar aminku munkaran ne ko ba ka bane ba yawwa wata rana tashi daga tafsiri ne anan ina ban manta ba ko nan dai ko wani karatu ne muka tashi sai muka tafi ta'aziyya gidan wani dan uwa da da mahaifiyarsa ta rasu dan uwa ne ahlus sunna ne shi to haka wasu sun zo gaisuwa muna zaune muna mun yi ta'aziyya muna gaisawa haka sai ga wasu kuma sun zo da yawa haka suka zauna wani yana zama sai ce sai ce kulhuwa lawa kafa uku jama'a kulhuwa lawa kafa uku ga ruhin mamaci Allah kai ga ruhinsa aka yi shiru aka sun kuya ni dai ina ina dan leka fuskar shi mutumin da muka je mai taziya don dan uwa ne ga zai yi ko bai zai yi ba ya daga cewa ya nadi ko kafa kaza kawo fatiya cika da fatiya ta sati to ni ina gefensa ina zaune sai ya ce a karamar kallon cika mana da addu'a iyi dara ta ci gida kenan to na yi haka wala malam sai ne kamar gaggadi yake yi ya ce malam cika da addu'a ne kamar ban je ba ka cika da addu'a malam to shi akwai wani dan uwa da muke gefe ya fahimce ni ya san ba yanda za a yi ba zan yi wannan abin ba sai sai sai yayi sai ta malam cika da addu'a sai ya nuna wani to shi kuma wancan sai ya tafke aka gama dai an zo za a sallama sai ya leka haka ya ganni na ganshi ya dai to shi ne ba abin yayi magana ba ni ma kuma ban yi magana ba shi kuma wanda ya zo na zo mai taziyan ya san kuma ni waye kuma shi ma ya san shi waye ya san mun yi tarayya a wani abu guda ko ba ka bane ba kuma ya sani yaya zan zo in cika da wani addu'ar wata ran kuma a zo a mun tambaya a karatu in goge abin kaga ai ba zai yi ba ko ba ka bane ba to kai ma sai ka san dabarar da za ka yi in Allah ya rutsa ka wata rana nace tab da rata shi gida kenan kwarai da gaske to Allah rufa asiri wannan wai wani yana ce malam dan Allah a yi bayani akan hadisin rike hannu a sallah wai ya ji wasu suna cewa wai abin da ya sa manzo Allah ya rike hannunsa a kirjinsa wai ya yi haka ne saboda wai rigarsa ne ta yi masa tsawo shine rigarsa ce ta yi masa tsawo shine wato ya nade ta ya mata haka kenan wato wato malam yan bid'a suna barna a garin nan malam wannan wallahi malam kaɗan daga cikin sharrin yan bid'a kenan haka suke gaya mutane ina jin yaji yaji wani dan bid'a ne ya auna shi yake gaya mai so ba haka bane ba annabi bai taɓa yin sallah ma hannunsa a sake ba kuma shi annabi ma gaba ɗaya kayan sa ma iya rabin ƙwarin sa ne so ba mu ma bukatar wani rigar sai mai tsawo ko wani abu babu bai taɓa yin sallah hannu a sake ba kuma daman sallah ma ba a yin ta sannu a sake babu hadisin ƙarya ma babu ma a ce wai ayi sallah hannu a suke babu ba a duk wanda ka ga yana yin sallah hannu a suke gargajiya ce kurin yawwa ba asali ma annabi ce da ni da annabawa wanda suka gabace ni ma duk annabawa ma wanda suka yi sallah duk kowa hannunsa a kirji ne asalin sallah ma hannu a kirji ne dama magana hannu a sake ma babu amma ka je ka ga masallatanka kowa za ga yawanci Allahu akbar wajen sharri wajen tsabar sai an yi gargajiya dai a nuna bambanci wai sai an nuna bambanci dai da abin akabar hawa wannan shi da Allah muna neman addu'a Allah ya biya mana bukatunmu ya ba mu lafiya to Allah ya ba mu lafiya gaba daya wannan shi malam ban yi shafa'i da wuturi ba na kwanta sai na farka na ji ana kiran as-salatu zan iya yi a'a inda an kira as-salatu ai kuma shikenan ya kubuce maka sai dai da rana sai ka rama na filfilinka na dare idan baka yi ba ya halatta a rama na filfilin dare da rana da Allah malam ina neman addu'ar ka da shawarar ka da sauran dalibai to da oke da sauran dalibai a ce ni da addu'a Allah ya bani abin da zan zan karasa gidana to fa ya fara gida ne bai kammala ba Allah ya taimake mu gaba daya daman Kano kan waye yake da gida ai sai wani da wani ka dauka kai ɗaya ne yawanci mutane ba su da gida maliji kurin ake ana dai jiran mutuwa kawai in bai karuso ba ka je ka samu na aljanna malam ko ba ka wani ƴaƴanka su karusa wannan yace da Allah malam wani dan uwana ne muka samu sabani wato muka yi fada da shi to sai ya daina yi min magana kwata-kwata ni kuma sai na ni kuma sai na tono illar sai na tuno illar yin gaba mana ya tuna hadari da illar yin gaba to sai na kudurce a cikin zuciyata cewar ni ba gaba nake da shi ba kuma ni ina yi masa sallama a cikin gida idan na shigo na gan shi a gida a zaune to amma ba na jin yana amsa min saboda in na yi masa sallamar sai in ji shiru kuma ni ma ba na shiga harkarsa amma ina yi masa sallama kuma na kudurce a zuciyata cewar ni dai ba zan yi gaba da shi ba kuma ba gaba nake da shi ba malam ya hukunci na ka yi daidai babu laifi a kanka daman ba dole bane ba yi sai ka yi mu'amala da kowa na shayi muku bayani akwai wanda fa iyakacin ka da shi sallama ne warai kuwa to dole ne kuma sai ka alaka da shi bai zai yiwu ba akwai wanda zaka ga akwai harkokinka na kasuwanci shawarwari kuna zama tare kuna cin abinci kuna yin tafiya abokinka ne kuna mu'amala wannan ana iya samu akwai wanda kuma sai dai na gajiya lafiya kalauta alhamdulillah Allah saka alkhairi shikenan an rabu ya gaji sallama da sakin fuska so sai wani yazo yana faɗa da kai ko yana gaba da kai abinda aka wajabta maka akan dan uwanka kada ku yi gaba da shi yi masa sallama hadisi ya zo a cikin sunan ibn khuzaima sai ibn khuzaima cewar duk wanda kai masa sallama bai amsa sallama ka ba to Allah zai sa mala'iku su amsa maka sallama ka so ka ci gaba da yi masa sallama kuma akwai masu irin wannan gabar kaga mutum baya magana da wani duk yanda za ka yi a ce wai akwai wanda baka magana da shi amma dai assalamu alaikum in gaba ta kama idan an yi masa rasuwa kai mai jaji idan ya fada cikin masifa ka je ka jajinta masa in ya samu alheri ka je ka ce wani ina murna Allah sa albarka shikenan inda mutane sun fahimci wannan da sun huta ba wani wani ma da zai zo ya saka a gaba ya dame ka ko wani wai yana wai kana shiga damuwa da shi saboda baka alaka da shi me na damuwa me na damuwa shari'a ta ce dole sai ka zauna da shi kun ci abinci tare kun yi magana kun yi hira kun yi waye waye a'a amma sallama an kai ta yi sakin fuska in waɗannan abubuwan suka faru na rayuwa ka tuna da shi shikenan so wannan mutumin abin da kai ba daidai ba kuskure kai ba a daidai kai kuma ka ci gaba da yi masa sallama in ku ka saba ka dawo kai ma zuciya ta dauke ka to ka zama kamar shi kenan ina fatan kuna fahimta wani ya gaya wa 'ya'yansa ya ce zai mutu cikin wasiyar da zai yi zai mutu ya ce to ina gaba da makocina ina shaida muku ina mutu a dasa warai kuwa ya ce wallahi ban yafe muku ba dole ku ci gaba ku dasa kuran saboda bai da mutunci sai kun ga bayansa mana tun da shi yanzu bai ga bayansa ba bari sa yayansu ga bayan shi ka duk wannan irin zuciya ta wadda ba ta musulunci ba ba daidai ba ne wannan ya ce yana shi assalamu alaikum Allah ya tsare ka kuma ya tsare mana malamanmu da sunna gabaki daya saboda annabi da alkur'ani in ji shi da faɗa ya ce a anguwarmu ya ce ba mu da masallaci na sunna yawanci masallatanmu duna bid'a ne kuma za ka shiga ma ka ji ba ka da nutsuwa sai in ka ji in ka je ka ga ana ta wazifa suna ta ihu in ka shiga ciki ma gashi nan da irin abubuwan da ya faɗa ba a yin abin da ya kamata to ya za mu irin wannan ba a ce dole-dole sai ka je ka bi dan bid'a sallah ba du masallacin da ake wazifa to ana bid'a a cikin wannan masallacin so abin da ya fi maka ka je ka samu wani masallacin da ba a yi akwai masu dan dama na masu yan gargajiya ne ba za su yi wannan abun ba su illa su kurin gargajiya amma su ba sa yin ɗariƙar to kaga sai ka je ka bi wannan ya dan fi maka sauki gaskiya kuma bai zai a ce duk unguwar ku gaba ɗaya masallatan ana wazifa ba ba zai yi ba daidai ku ne ai ba su da yawa raguwa ma suke tunda wannan mutumin ya zo musu bari ma ya barar da wasu masallatan ma duk suka shehunai ma akwai wanda suka tubo wallahi yawa so ka yi kokari ka nemi ka nemi masallacin da ana kalli ba a wannan mun sha faɗa muna maimaita ni ina ganin wallahi uzurin mutanen kano wallahi uzuri ya yanke muku wannan wazifar da wannan salatul fatin da wane ne wannan iyas din da aka zagi annabi saboda shi ba duk kayansa ne kayansa ne tallasta ce abin da ya kawo garin kenan mun karanta tarihin anan kunji kuma an gaya muku ga abin da ya ta faɗa a cikin littafi ga aqidarsa ga abin da ya faɗa wanda ya ganshi wanda ya ga wanda ya ganshi ma shi ma dan aljanna ne haka ya faɗa yanzu abin nan da aka yi faru a garin nan mutane bai ishe ku hujja ku watsar da dariƙan nan ba fi sabilillahi in ban da taurin kai na mutane ba ai ya kamata a ce dariƙa kan an yi jana'izar ta to yanzu ka duba ne munin wani abu hatta fa kadiriya fa yan kadiriya fa sai da suka fito fa suka yi Allah wadare suka ce bata ce dariƙan nan kadiriya wallahi haka suka faɗa gashi haka sada na yadawa gashi kuna ji suna waya wa junan suna suna kafirta su suna cewa ba daidai bane muka ce alhamdulillah ashe ba yan izala ne ko ahlus sunna ne kawai suka wannan alhamdulillah ma sauran mutane ma sun fara fahimta amma har yanzu a samu na masallaci wai wani yazo ya zauna wai kewaye kyalle wai yana wazifa a nan garin haba so ya kamata a ƙaurace wa irin waɗannan masallatan in dai da akwai waɗanda suke ba a yi wanda hali ku yi ƙoƙari ko a ƙofar gidanku ne ku dan bara kuna haɗa sallah kai ya kai da yan uwanka ko yan aca ma sarin ka tsayawa ko yan yan sahu sahu sarin ka tsayawa suna dan taya ku daga nan sai ga guri ya dan kambama sai ku dan nemi wani fili ku dan saya akwai wanda isa ya hana ku ne ku yi masallaci ko akwai shi to kwarai kuwa ku dan har hadu ku uku ku hudu ne ku rinka yi ko da asuba ne ku rinka haduwa in wani ya magana ku ce eh a gyara a daina yin wannan bid'ar da ake za mu zo mu sallah in ba daina ba ba za mu daina mu ma za mu yi namu shine kawai to za ka zo ne malam da hujja a hannunka kana bin jahili ko kuwa ka je a zo lalumar sallar a zo a tattare a ga duk sallar ta kai yawanci a bayan dan wazifa ka yi yana bai zai yiwa wallahi malam ni dai harkar sallah ni ku yi hakuri ni ba na son a yi sakaci akan harkar sallah gaskiya in ma wani abu ma an dan samu compromise akwai abubuwan da ana dan daga gaba da yawa ita kanta sallar nan wallahi fatawar da muke bara mai dan sauki sauki ce Allah akwai masu yajin fa a baya to amma ni ina jin tsoro ni in yi sakaci in ba mutum fatawa mai sauki da sakaci akan harkar sallah ya je fada inda zai je sallar sab Allah bai zai karba ba gaskiya kai ihe ce yatsu ni a fahimta ta kuma a ƙidata kakkai daka biliman sai wanda ka gamsu da shi ka gamsu da aƙidarsa dan sallah ba wasa bane ba yanda dai wala ka je na ibawa ka hau mota mai fashashen taya ko mai ɗinkin taya ko mai kaza ko mara lafiya ko mai atishawa mai tari ba za ka shiga ba sai ka duba mai kyau to ni ina baka shawara hadarin ka bi wanda bai iya sallah ba ko wanda bai da akida wallahi gwanda ka je ka shiga wancan motar ta halakar da kai ranka za ta raba ka da shi amma wannan sallar ce za ka yi asarar ta gaba daya kowa ya tsaya ya nutsu wani sun gane wasu suna kin su ba sa bin su ai sa gyara ba su neman hujja ba a zo kai ta kai ma wai ya za a nema yanzu ana bautar da mutane akan abin da babu dalili wai kaka kawai ba hujja ba aya ba hadisi a ce kuma sai an yi bara'i ba ko dole sai an yi inda na san ba tare da ni a wannan bangaren tambaya ta karshe wani bawan Allah yake cewa matata tana yawan ce min munafiki tace yace yace wai har abokanai na ma wai su ma munafukai ne saboda sun bani shawara an ƙara aure yace a saurara yace har ma takan ce ai wai yawan mafi yawan maza duk munafukai ne sai ya ce sai na ce mata a sai na ce mata ba sa munafurci ma'ana maza ne kawai suke munafurci sai mata ta ce kwarai kuwa mata ba sa munafurci suratu tauba ta ishe ka misali kun ga gane abin da take nufi wai ma'ana ba suratul tauba ita ce aka yi bayanin munafukai ba kun ji bayanin wata munafuka daya ciki akwai kuma damuna babu ko shine sai ta ce ta ce to suratul tauba ta ishe ka misali lalle wannan matar na jin malama ce ta ce ai ga malaman nan ko ga malamin nan ya gaya maka tafsirin suratul tauba din daga farkon da har ƙarshe akwai bayanin wata mace munafuka babu shine sai shi wanda ƙarshe ce wai malam haka ne babu munafukai babu munafukai mata sai maza Allah Allah Allah mai halittar Allah mai halittar mutane kenan kala kala gaskiya wannan mata ta kada shi ina ta kada shi don yadda ya yi tambayar ya gaji wai kun ji wai babu munafukai mata sai maza haka ne akwai amsar ita ce ya kai dan uwana sai ka je ka dauka ka kai mata bayani da qur'ani yayi a cikin suratul tauba na misalin munafukai ba wai iya nan ne kawai aka yi bayanin munafukai ba a cikin qur'ani amma dai ita ce surar da ta kowace fada da bayani akan munafukai ina fata ana fahimta arama a cikin qur'ani ba inda Allah ya ce wal munafiqat misali babu al munafiqina wal munafiqat babu da ka sani da ka je ka karanta ita kanta suratul tauba din ka fahimci amma na yarda da ita na goyon bayan ta saboda mafi rinjaye majority maganganu da aka yi akan munafikai a cikin suratul tauba maza ne sai dai Allah ya ambaci sifar munafikai mata almunafiqat sai ka ce mata a cikin surar ma ita kanta tauba din akwai inda Allah ya ce المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف يا أكسا دم من بياننا منافقي ماذا ده منافقي ماتا كتير متى الله ياتي منافقي ماتا سو أقوي منافقي ماتا yace sifan suna umarni da munkari kuma suna hana kyakkyawan abu kuma akwai hadisai da dama da wasu ayoyi da suke bayani akan sifofi na munafukai duk akwai mata so ita abinda ta yi gaya maka ta gaya maka ne a fusace kuma ɗabi'ar mata ne galiban da da yadda za ka gaya mata mai sauƙi da ta ce mafi yawan maza munafukai ne sai ka ce mata har da babanki haka ake kwarai da gaske ka ji me za ta ce maka hadda babanki ta zagi baban ko ba za ta zage shi ba ta ce a'a banda babana sai ka ce ni ma banda ni dan ni ma baban wani ne idan babanki yana da daraja to ni ma ina da daraja a wurin 'ya'yana ko ba ka bane ba Allah kuma i taimake ka ma watakila babanta ma yana da mata biyu ko uku ko babanta ma ya ƙara aure sai ka ce mata a yanzu ke abokanan babanki da suka zuga shi ya ƙara kishiya wa mamanki su ma munafukai ne shi ma munafuki ne ka ji me za ta ce to in mace ta maka wannan haukar ka gaba mata wannan to nan gaba ba za ta yi rinka ma ba sai a kai baka iya magana ba an yi magana sai ka kawo iyaye a ciki to daga nan ba za sake ma ba kwarai kuwa abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuma harshe Allah ya rangwanta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh